من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وربنا غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا ذواتا أكل خمر وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna subdu takwas ga wata na Ramadan hijira shekara 1446 wanda ya dace da takwas ɗin ga watan uku 2025 a darasin mu na jiya muna cikin suratul nabal mun tsaya aya ta sha ta sha bakwai insha Allah ke mu tsaya ta shida za mu tashi aya ta bakwai insha Allah bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا Allah subhanahu wa ta'ala na tabbatar da cewa wannan rana ta rarraba tsakanin bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya wata rana ce wata mahaɗa ce tabbatatta da Allah ya shirya a wani lokaci sai ke gaya maka yau mai fasuki sur ranar da za a yi busa a cikin kamu wannan Allah ya tabbatar da wannan busa a cikin kawo wanda lokaci in ya yi busa abinda ya share ya tabbata busa ta farko kowa ya mutu ta biyu kowa ta shi ila kuma suka nufa hatar faza'i na maganar burgita amma wannan su ne na mutuwa da tasawa kamar da cikin da bukari na ma'anar wannan busa kamar da shi ibn kasir ya kawo wannan ruwaya ta abu hurairah radiyallahu anhu ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma bayna nafaqataini arba'un qalu arba'una yawman qala abayt qalu arba'una shahran qala abayt قالوا أربعون سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة أنا وقت الإمام البخاري abin da ke ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce masahabai ma baina nafaqataini 40 tsakanin wannan busa guda biyu da za a yi 40 ma'ana busa biyu da ta mutuwa da ta tashi sai ce arba'in sai wanda abu hurara ke ba su labarin sai suka ce arba'u na yamma kwana arba'in ne annabi ya tsara kashi arba'in arba'in kwana arba'in ya ce abin su na giban da bayani kuna arba'in ya ce kun arba'in kun yi ce arba'u na shaharar wata arba'in ne ya ce abin su na giban da bayani wannan kowa bakin da barki bai bayan kuma wannan arba'una sana shekara arba'in ce abai su nake balle bayan kullu kullu shi arba'in ko arba'in bayan kullu arba'in ko annabi yace bayan wannan busa da za a yi ta farko za a yi ta biyu yace summa yanzilullahu min as-sama'i ma'an fayambutun kama yambutul baqar Allah zai sarkar da wani ruwa na musamman daga sama zai barbari duk wannan jinsi na ɗiyan adam da yake saman ƙasa duk jinsin da aka halitta wannan ruwa zai barbare su yadda ake zubo da ruwa tsoro ya huto in ciyawa ce aka yi ruwa kowace za ta huto a wurinta kamar a cikin alaƙa ta zarga ta kurujun zarga ta kurujun haka kuma yadda ake ruwa tsoro ya huto daga cikin ƙasa haka za a waye gari idan allah ya kashe kowa Allah zai wani ruwa na musamman duk wanda aka halitta a cikin ƙasa zai tsurta yadda kasan tsoro na duniya wurin jiga ta wasa jiga abin sun irin zai hutu haka za a wannan ruwa kowane jinsi da yake cikin ƙasa zai tsoro da cikin ƙasa haka ya ba da ba ya ce don haka na muke cewa ruwa yake cewa dukkan jikin ɗan adam zai tsuwa zai lalace ya bala illa zai sai kashi guda wannan zaka ba kashi gini ba ba na wata halitta ce guda ba tun a wancan shekaru aru aru na baya bayan maka maka suna bayani ajabar zanar wani abu ne wanda ido baya gani wanda shi ne ayyukan batu ya kawo kan cewa adn abinda halitta da ba ta tsuwa ba ta konewa ko a kone tana nan ba ta lalace gaba daya wannan shi ne wancan sufin daga cikin wannan ruwaya annabi ce wannan shi kadai ne a jikin ɗan adam shi kadai ne bai da lalacewa ne kuma ce minu alif da khalid da wannan halitta Allah zai tada dukkan wata halitta duk jisin da aka sama kasa daga wannan halitta Allah zai tada kowa haka annabi bai an ruwa cikin imam bukhari kenan a wannan rana ta hama da Allah ce yawmin fukutu sur fata'atuna afwaja za ku zo jama'a jama'a nan kiyama mutane Allah zai mutane kashi kashi kungiya ta mazanata ta yan giya ta yan luwaɗi ga sunan dai haka za a yi gurup gurup suka da zai taɓa larabe suka da zai kafuru larabe zuwa ilaji hannun zuwa mara ko kuma suka da zai taɓa larabe ilaji hannun zuwa mara ko ne in aljanna ce yan wutan ne duka allah zumaran za a yi kungiya kungiya za a yi kowace jama'a tare da burkinta sai kai wata ko ka san daga yana daga tashi kowace jama'a Allah zai hirge maka Allah tsara shi za a tashi jama'a jama'a gurguru wani gurbikin kowa irin aikin ku ne gurbikin mazanata ta ɗan giya ta ɗan mota za ka za ta yi zumara kina afuwaja za ku je ma ubangiji afuwaja ya ce wa fiti hatta sama fa kana abuwa ba Allah zai bude ƙohon sama ƙohon ana budewa ka zama ƙohon gaba ɗaya wasu yuratul jibalu fa kana saraba duwatsu da ka sani haka wani aka cewa wata da jibala ta sabu ha zami da kan wayin kamar marar sa'ab za ka ga dutse ka san dutse a duniya amma ta sabu zami da za ka tsammanin dutse mai karfi ne na duniya amma wai kamar marar su tana tafiya marar sa'ab da san girgi ce kamar aiki ya tafiya ya ce ranar da duwatsu me sarab asalin sarab ana kashi kan nan da ta ƙwaroriya mirage mirage ƙwaroriya wata zaka wani wata ƙaunar na kun ta hausa fakin aljanna misali za ka yi tsammanin daga nesa kamar ruwa ne kun ba ruwa bane ba alama ruwa ne balle wanda yake cikin wanda ya fito ga ma'an wanda mai ruwa ne tsammanin jiwa tsammanin kamar ruwa ne a nesa wanda cikin cikin sahara ko kan falta ma da ka tsanga kamar ruwa iya kan iya ya kaje ga bazon bane ba to nan me yasa ka saraban dutsi zai zama kana kallon kamar dutsi amma ba dutsin bane ba sunan ne alama ce kuna nan hayaki kuna magana ke kan duwa za a tahi da su da inda suke za su koma kamar kura abin shekewa yace inna jahannama kanat inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا
na'am Allah yace inna jahannama kanat mirsada ita dai jahannama tun an rigai an tattale ta an kare komi tana jiran yayan ta kuran ba daga bada an rigai an kare kuma tana jira misali a nasarar iya cewa duk wanda yanayin tsarin allah a rana so bakwai daga azabar jahannama jahannama za ta ce allah ka tsare ni da shi allah ka raba ni da shi yanzu akwai akwai kana addu'a ma Allah kai ka kai ka kai ba Allah rabo haka ce wanda ya roki Allah aljanna so bakwai a wuri kuma za ta ce Allah ka sashi kina to sai Allahumma inni a'udhu baka min azab jahannam Allahumma inni a'udhu baka min azab jahannam Allah ina neman tsari daga azab jahannam so bakwai an kai jahannam za ta ce Allah ka kare ni Allah ka karaba ni shi kuma aljanna Allahumma inni as'aluka aljannata Allahumma inni as'aluka so bakwai kullum ita wani ta ce Allah kawo shi ta ce Allah raba mu kenan tana akwai su ba raba da sun suna nan a shiri suna jira ya ce da tsari na ma'aba kuma ita wannan jihar nama ga dukkan masu tsaurin kai makoma ce ta masu tsaurin kai labiti da fiye a haƙa ba za su yi ta zama alhiƙar a haƙa shi jaba a haƙa cewa shekaru aru-aru da ta shekaru aru-aru wani kalmomi ana kawo su ba dan bawai akwai mudda wadda wasu sai shekara dubu saba'in a shekara dubu talatin shi ne gurin wani ana kawo na kalama wurin da zamani mai tsawo ta wacce za ta zama shekaru shekaru aru aru gurmana ba tare da kayyade ba wani kai masar masar tambaya to an ce a haƙaban a hikima kuwa an san ana cewa shekara dubu kaza ala kaza ya ce a wani hikima lissu da wa'adar bai da adadi da kai tsammani kurin ana kawo na kalma cewa da kurin shekaru aru aru ba tare da yankewa tabbas dan jahannama abu ne sananne makoma ce abadan da kahurai mu'akkatan ga waɗanda suke masu imani da laifi wanda suke har abadan da aka abadan hali da fiye abadan to wannan waɗanda suke ba su imani amma waɗanda za a ma azaba kan wata uquba Allah subhanahu wata'ala zai musu azaba gwalgwadon azaba a hudu to ba ga shi wannan mas'ala masu kawo ko inkarin maganar ceto ya za a yi Allah ta kalli ne fiye abada kaza kaza kaza an gadi ba nasu qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk abin da kake da kai ne ba dan zarra ce Allah zai zaka maka dan kai na sharri haka to yan uwa kowa sai abin sai addini akwai aiki da yake rushe aiki gaba daya shine shirka ko kafirci to shi wanda bai shirka ba suke rushe aiki amma in wa kuma me ya asa ake auna yake aunawa lada ko da zini har a ce lada kuma ka kuma zai zo laka kuma kun ne ko wanda lada ya nauyi a ce mai rabo kuma wannan kuma ta mazin rabo laka da ta fasu amfusa wanda ma auni ya rauce ma na bangaren da shi yake cikin ya wani a kashi gidan wuta kenan awo da ake ayyama asali ana auna zini ne da lada idan har ya zamanto kurin mutum ya zini wuta ce kai ba da mai fada misali kenan daman awo da ake yi to za a yi awo sai ya zama to awon shi da aka yi zini shi yarin jalada za a mai hukuba gami hukuba ta zini ko ai can akwai lada shin ka dangana ma Allah adalci a ce yayi ladan kuma ba saka alai bayan Allah yake kutarcin zarra za a kaka mishi kuma nan ka ce shi ke da shiga wuta ha ba dai wuta idan ka karbo shi idan ka karbo da kai dai wannan shine zahirin qur'ani da sunna akwai ceto ga waɗanda yake saban Allah shiga wuta ba da wama bace bai kawo kawo zai shiga da wama duk wanda yake saban haka kurin ya ba hanyar ta sabuwa bai da madogara akan magabata cewa kai tabbas akwai ceto ga masu laifi cikin wannan al'umma akwai shiga wuta a wuta ga wanda yake bi shirka Allah shirka ce kurin ko kawurci shi ne ke zama da gidan wuta ba magana wuta hal abada ne amma kwatamcin zarra Allah ya ce in bai kana alheri hayran yara za ka dai saka mutum shi to ne shi ne kenan bayan uquba da aka mishi Allah zai saka mai wannan sakamakon aiki da kwarai da yi wannan kuma kwatamcin ko da kwatamcin zarra ne Allah bai Allah bai zalunta bawa bai zalunta bawa amma shirka ce ya daga yahudi in dai ka yi ta to an kare ta gobara ta kona duk abu da kana kai shi ne kawai Allah kare mu da shirka da shirka ko shi muhimmancin din da mutum karatu mai muhimmanci ga mutum san tauhidi ka san Allah ka san yadda za ka kare maka da shirka annabi ce tana nan cikin mutane koyuwa kamar san tururuwa cikin duhu akwai ta tana yawo cikin mutane balle a zamanin nan haka mutum dole ya hattara duk abin da za a yi ka kauce mu shirka da Allah Allah kiyaye yace wa'annan labisi na fiya a haƙaba za su yi ta zama shekaru aru aru ba mai yanki la yazuguna لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا Allah ya ce la yazuguna fiha bardan wala sharaba a gidan wuta ba magana wani sanyi dan sanyi sanyi dan sanyi ta ko wani abin sha mai daɗi babu ga yan wuta illa hamimin wa ghassaqa sai ruwan zafi Allah ce za a gama ɗan wuta da bala'in kishirwa wa in yastaghisu yughathu bima'in kalmuhul yashi wujuwa bi isa sharabu wa sa'at murka tafaka Allah ce Allah ce idan suka nemi ruwa za su nemi ruwa ita ruwa da kama su amma yau gasu ruwan karbun za a ba su wani ruwa da ruwa kamar na kakar tagulla ya shi wuju shi ruwan suna sun kare fuska kashin fata fuska ta zagoyi gaba daya kayan kashi suna tunkare shi kuma dole ka je suna tunkare wajen sha fuska za ta tsoye gaba daya lati allah wajen wannan abin sha allah ruwa mai shi kenan ba su da wani abin sha sai ruwan zai a fasaka an ce ruwan miki na 'yan wuta ruwa mai wari a cinan an sami shiga cikin ai 'yan wuta zagonye waki hatta wannan ruwan da ke zagonye kamar zan bugunya kuma shi za ka ji ruwa kuma mun shafi a basu da sha illa ruwan zafi da ta sakarmako ruwa wanda yake mai wai Allah ce jaza'an wifaqa wannan abin da aka ma yan wuta wannan nau'in na ruwa mai zafi mai wari sakamako ne daidai da aiki su ba ba zalimci jaza'an wifaqa sakamako ne Allah musu daidai aikin su me yasa Allah ce إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا
innahum kanu la yarjuna hisaba wayannan mutane ba su imani da rana ta hisabi tsakanin bayi ba su da imani da wunin kiyama da Allah ta tattara bayi ya musu sakamakon rayuwa ta duniya da suka yi a wajen su a wajen su ba magana tashin kiyama dan wata kiyama kiyama adama kiyama ita ce ranar da Allah ya tattara bayan shi gaba daya ya ma kowa sakamako gwalgwadon aikin shi dan ya aiko da manzanni da dokoki na yi da bari a kowane algama ba wa tambaya wanda aka ce ku yi kun yi na ce ku bari kun bari wannan shine na tashin kiyama da tattar bayi don hisabi da wani kiyama to su a wajensu babu wata rana ta binciken aikin bayi idan sun kafa can wani kiyama ya ce wa kazzabu bi ayatina kizaba kuma duk ayoyin suka zo za su fata su imani sun karyatar da ayoyin mu karyatarwa shi kuma da ce wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba Allah ce mu kuma koma menene Allah ce an idindige an rubuta a rubuce koma me Allah ya rubuta komi da wani dan adam ne da kadama da neman hujja amma Allah kan komi amma Allah ya rubuta komi ya idindige komi babu abin da Allah bari haka nan babu gaddama kurin hisabi ne kurin zai dan haka fazuku فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
Allah ce faru don haka za a yi ta ce musu ku ci gaba da ɗanɗana mana ku ci gaba da shan azaba falan na zidakun illa azaba a yau ba abu domin ba su da imani da Allah da ba abin da za mu ƙara muku na wani rahama illa wannan ƙarin azaba ƙarin azaba azaba sa'ada azaba kullum ne girhe zai sama shine kun saka gusa a cikin wani wuni Allah ta gaba إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
na'am Allah ya ce da zai mun ji da sakamakon mutanen banza marasa imani wani kiyama sai ce inna lil muttaqina mafaza amma tabbas waɗanda suke masu jin tsoron Allah mafaza rana ce ta samun rabo marabauta ce ma'ana samu ran samun rabo ce a gare su yace don daga cikin irin rabo da Allah ya ba almuttaqin yace hada'iqa wa a'naba gonakai jardan wurin shakatawa na jin daɗi kuma wa'ana ba da gonakai na inabi razan ɗaya daga cikin kayan marmari mai tsada har a yau nan an ce hadika an gaya magara ke amma ai ba a gaya maka mai a ciki ba kenan gare ke da kayan marmari sai aka ambata maka wani abu a cikin kuma kayan marmari ake ma'a'ana ban da inabi wannan hadayika zama hadika ne kenan an sarta da kai akwai kayan garake na lambu na komi da komi ya abin da kake so a ciki mun mun ga mawa labarin cewa dan adam iya son komi ya gani abin da ya gani amma wai ana iya kama inda kake amma ya shiga da kai shiga gona kuma ruwa ta inganta nan sadaka ne ke cewa a gidan aljanna wani ba kauye ne manomi sai suna duniya da shahalar noma da sai Allah ya so bashi dama ya noma shirka a duniya laira a janawa sai kushe shirka shirka so ki kushe shirka da shahalar duniya a bashi dama ya shirka Allah ya bashi shirka iya shirkawa iya tsararwa iya cikin mai amma shirka ne da al'adar ka ya so ya ga abun a fure a gaban shi gashi nan a gaban ka shi ne ka shiga nan ko bi gashi nan duk kamar murmuri Allah ya masu tattalin shi kuma wa ana ba ga maka da gaskin abu masu marmari masu tsada aka ce da inabobi ilim yace wa kawa'ib atraba kawa'ib mata budurwa wadda nonon ta shakawa haka Allah ce wa bari wannan haka Allah ce haka Allah ce budurwoyi shi da kawai budurwa da nonon ta kwanta ba kuma ce a taraba kuma su anan juna ne babu tsohuwa ba ya shekara talatin shekara ashirin sha biyar a dukkan nivo ɗaya ne ya ce oruban a taraba Allah ce oruban mata ne masu son mazajensu a taraba kuma su anan juna ne ba wani jaraba ta duniya kishewa ba duka kowace ta san katura kun babu rigima don ba wata kai wata wata doguwa wata gajera ta wata sakuwa duka limu ɗaya ne gaba ɗaya Allah ce urban atraba kawaiba atraba Allah ce eh mata da budurwoyi kuma su annu juna Allah ce wannan shine sakamakon almuttaqin ba Allah sama cikin dan yace wa ka san ti haka da kofuna ko abin sha ran tilige ne kuma an cika su ba ba gudu bane ba cikakku ne an ce kuma safiya lahiyayu la ya samu na fiye laban walarkin zaba a can lahira ba magana banza ba hira banza ce balle magana karya a can da salamun ba magana karya kullum aminci ne kullum Allah ce da za an yi rabbika a لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا na'am la yasma'una fiha lagawan wala kizaba ba sa jin wata magana ta banza a ciki balle magana ƙarya jaza'an min rabbika ata'an hisaba wani abin da aka ambato na almuttaqin na masu tsoron Allah yace sakamako ne na musamman daga wajen ubangijinka wannan labari ne Allah ke baka dan ka ji ka samu kuzari ruwan sakta annabi bashiran wa nadira annaba Allah haka hare su a baka albushir a sa maka wani labari ka sa ma san abun dan ka yi aikin da zai kai ka wancan ni'ima mai dadi a ga maka abu mara dadi da za ka yi an kai aikin na mara kyau amma ka she ga kaza kaza an kaiwa mun labarin wuta ko mun labarin azabar jahannama mun ji bala'in ta nan dan ka guje ma ka fada wuta ne shi sa na mutarwa na nan ke ba labarin sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da Allah ya halicci wuta da aljanna Allah ta mace gari ka je ka leka gidan aljanna ya je zagaya zagaya zagaya ya dawo ya ce ya ubangiji ai wannan gida babu wanda zai ji labarin wannan gida mai shiga ba dole ka kai dole da labarin da ta shaƙi shi babu zai samu labarin da ta shaƙi shi Allah sai lullube aljanna da ababe masu wahala aka zagaye ta sai cewa jibril ko ma ka gani sai je ya zagaya ya zagaya Allah an yaka wannan akwai masu alagi don menene haka ya ce kuma wuta ka je ka ga wuta ya je mata ganin farko shi ma za ta yi Allah a wannan gida babu wanda zai ji labarin shi shige shi kowa da fitin sai aka lullube wuta da sha'awa kayan marmari kayan sha'awa kayan birkewa ya ce koma ya koma ya ce Allah an yana akwai mai tsira kuwa ɗan wani mene ne tabbas aljanna Allah ya mata karama iyakar karama duk bakin hankali ka wuce da abu za ka tsawara a ƙwalluwarka sai ne ce ma fiya ma la ainu ra'at wala udhun sami'at wala khata ala qalbi bashar to qaru fi qalbi shidu jazal zaka ce Allah ce a cikin Allah ke cewa annabi wa labarin cewa a cikin aljanna akwai abin da ido bai gani ba ido ma'ana ido bai gani ba kunne bai ji ba kaza kai ta shaka kai ta tunanin abu morewa da kaza da kaza da kaza kaza baka iya samu abin da ke cikin wata janna laki laka al nafsu ma fi da mun gota ayi laka ka wani ayi laka al laka al nafsu ma fi da mun gota ayi Allah ya ce rai baka san ba ma ku ce da mun gota ayi irin abin da Allah ya koye ma ayan aljanna na holi cikin da dadi ke duk bala'in tunaninka kai mun da baka iya samu ya huce tunaninka ka tuna kaza in ci kaza in samu kaza in more ai yau tunaninka tunanin abu abin babu shi ma to dukkan ayyukan kwallo ka ne bace ba wata zuciya ka taba tunanin irin abin da cikin aljanna na ka Allah ya mata tattali yace kenan irin tattali da Allah ya mata aljanna wani karama to amma sai aka zagaye ta ce da mafari dole ga kana barci ka tashi ga wahala ga arziki ga kan wahala wani abu na wahala su ne kenan za ka yi wani sai ka wahala ita kuma wuta an kewa da ka morewa dani kana so ka je kai kana duka yi kawai kenan aljanna ke yau take da makari abinda rai ya ya ya kai ka zuciya ka amma wuta kai morewa ne kuma ya kai ka zuciya an ka biya zuciya za ka fada tabbas kenan Allah ya ma aljanna shiri na musamman yace dan haka eh me yake nan ne jaza'a min rabbika ata'an saba wannan sakamako ne na ubangiji daga ubangijinka kuma ata'an saba wata kyauta ce ta sakamakon aikin su daidai da sakamakon aikin su Allah cika musu mana sakamakon abin da aka ta a duniya Allah ta gaba
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
Allah ce rabbi samawati wal ardi ma bainahum ar-rahman don da don aiki na wani ne wani wane ne shine wanda ake kira a kada ta da ibada shine rabbi samawati wal ardi ma bainahum shine ubangijin samai da kasai da abin da ke tsakanin su shine ar-rahman shine mahalicci shine ma'ana halitta shi ne bayan shi ne kuma shi ke nufin su shi ke da girma kan shi sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu lamin kuna min kitaba ba sa mallaka da yin magana wani kiyama Allah ya rike bakin kowa yamma ta ta'ati yamma ya tilaka kalam illa bi idni kan da mutane sai yin kiyama ba mai uzinin magana he da uzini magana ta shi ba inda illa bi idni hatta da magana man ceto magana ta shi ba inda illa bi idni Allah ta ba mai damar yazo ya kuzarin yin Allah bace ta wani hatta ma ce ta wani Allah da baka uzuri ka je ka ci wani baka kuma cikin Allah da yake karama bayan shi cikin karin masu imani ne yake yi ya baka dama ka je ka ci baban ko abokin ko nan Allah ka ce baka je ka yi amma ba mai kuzarin tsaurin kan wace Allah ka baraka ta wani hausa an daga duniya su kama wani shi mun su ta gobe ba a Allah shi ke karama bawa sai ba shi ceton suna wani bawan amma duk abin tsakanin masu imani wani wanda wani wanda yi wani kai baka kada baka matsala ya baka dama akwai dan wanda mai imani mai matsala imma aboki imma dan uwa imma waye ya je ka cuci wani amma ba mai ma Allah karambani Allah ne zama wani kaza a ba a wa Allah kana manzal da shi ko inda illa bi idin yayi ko dan Allah kai mutunta kai mutu yau man yau man yati la tukallam illa idin ba mai magana da izinin Allah kina la mulku min khitaba bas mallaki yin magana ba kamar ka zama kamar rogo a nan duniya ka baka damar kai magana kai da alheri ko kai tashiri amma a can magana kala baka cewa ya yi kidi Allah ya rike komin yace yawma yaqumu ruhu wal malaikatu safa ranar da malaika jibril da sauran malaiku an bace shi dan bace shi a cikin malaiku kiran malaiku za su yi sahu sahu an ce ga mutane ga aljanu ga malaku ayin tsaf gaba ɗaya hinin an zabe shi da mutum da aljani da malaku ya ce a wannan rana la ya takallamu na illa man azina la hurrahamanu wa qala sawa a wannan rana ba mai magana sai wanda Allah mai rahama ya ba udunin magana kuma wa qala sawa ya magana ta daidai na ce mai magana mai magana ma'ana masu tafidi da nabi ya ce a wannan rana ba mai magana garmin farko sai ya annabawa su kuma suke ci bisa ta me a dan a ci da dan manzanni rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim alaihi shi ne magana annabawa a ce na wani wuri ne a lokacin kitar sarari kowa tsorace ki sarari kowa tsorace ki hatta da manzanni Allah ya ci kuci duk da Allah ba da labarin annabi ba labarin sarari mutane kategori kategori shi ma hawa hawa ne wasu annabi da za su wuce kamar kamar wani biya amma ya mutu amma ya mutu da kai mutu da ko ya mutu da dole a mutu da amma ta wani zai huce kamar wani iyalin da wani zai wuce kamar gudun iska wani kamar gudun doki maguji wani kamar gudun kawato maguji wani ta zai zo da rare ya ce wani zai zo iyajen iyajen kalalibu na wuta suna faɗo shi iya karta iya wucewa ana ja iya wucewa iya ja hakan da ya wuce a daidai sun ta wuce eh haka ne bace ya ce akwai muka da shi ce akwai wanda za a karta a yi ƙasa da shi da dada mace akwai ƙungiyoyi a cikin wuta a ƙasan sayadin ku suna karto akwai za a da mace za a karto su a suna ja iya ja sun mai barci amma ya tsira wani kuma za su farko shi da wuta ya ƙasa kan ne wanda tsira ya tsira ya je ne ima ya ci ciwon da ya tsira ma ƙarƙasa mu ce ta tashin kwai annabi ce ta jiribi a maru ya ce a wannan ranar kowa gwalgwadon aikin gwalgwadon wuciyar kowa gwalgwadon aikin shi ne haka na wuce rafi ta wani ana annabi ce ba mai magana yi magana Allah so mai suka cewa rabbi sallim rabbi sallim magana Allah Allah amincinka Allah amincinka Allah mu wuce lahiya Allah sa mu wuce lahiya ya ce zalika liyomul haq ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
Allah ya ce zalika liyomul haq wannan wuni da wannan abin zai wakana wunin kiyama Allah ce shine wuni na gaskiya tabbas duk wani abin aka duk ake aka tun adam tun adam da iblis da aka yi wani kisa ai manufar da dai ƙarshe ce an ƙare za ku je ku rayu ku ƙare za ku komo wancan gida wanda ya ɗaya ga Allah ya wuce koki na Allah ya koma gidan farko gidan aljanna wanda bai gidan wuta duk wanda kai da kawa za ka sai tun adam har ƙarshe dai wuni kiyama shi ne matattara shi ranar ƙarar ƙarshe kenan sai da wuni na gaskiya zalika da yawon haq don haka faman sha'a takasa ila rabbihi ma'aba wanda ya zo don kai shi don kanta ka kama hanya makoma zuwa Allah mana ka kama hanyar Allah kuma magana ke kai abin da wani gobe kiyama inna anzarnakum azaban qalila
أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
Allah ya ce inna anzarnakum azaban qariba lalle muna muku galgadi kuma muku galgadan azaba wanda kusa take da kiyama kaman gobe kaman yanzu ne azaba ce tabbas yawma yanzurul maru ma qaddama da ran da mutum zai diba abinda hannun shi ya aikata sakamakon takardun shi kana ce wajen yi ma'amilu hajira wadda zai mara muka ahada za a kama takardun gaba dosin ga gaban gashi kun ba damar gardama shi ne allah zai na ce mutum zai dibi abinda hannun shi ne mana da kai shi ya aikata wa ya ƙudu kafir ya da ta ne kun tutura ba ka huri a wannan rana zai ce dama na zama ƙasa ce me ya kawo zai da zama ƙasa cikin adalci tabbatar adalcin Allah subhanahu wataala a wani kiyama zai wara da dabbobi marasa takalifu bas masu takalifu zai wara da dabbobi a gaban mutane kaga an doko domin a duniya akwai dabba kundi mai da mara kaho da mai kaho a duniya an samu wata dabba mai kaho ta tunkushi al'uwar da mara kaho mutaba rabawa bata abu rama to ne sai Allah dan adalcin Allah sai yi ra'ayi kai wani masu dokawa Allah sai a wa marar kaho kaho da su masu tafa janna sai a mata kaho ita marar kaho kundumin tara mutum guzo da ɗan ta mata a duniya kan wannan wala gwada ma mutane yadda zai adalci tsakanin bayan shi dan wannan muna magana dabbobi ina a nan duniya wani da ƙari suka ce ƙatu sai Allah ya sako ƙatu sai Allah ya sa don bayan da ka iya sai Allah ya sako to Allah ya isa wani da ƙaryin mulki ne kurin ya isa ya sa a maka ba azaba ko ya rika a gidan kasu da wannan wa masu shara ko da kamata su ne kurin ita ko a kai mishi a mishi kurin nawa suna nan a ba laifin ko ni kun gaba ta bare ni kurin shi ba ba ga mushi ba ga mushi ba magana shi wani ne kaza ne wallahi ni gari ka kuma abin zai iya ga an gare shi ke shi ke gidan kasu wani iya ga mulla da mutumin wani abu ne ya waka hakika dan iya tambaya abin da kake tambaya ta waya zai yace malam wani nasa aka ba aka je aka ri ni samu dan matsala shi ka abin kudi ne sai shekara biyu na shekara biyu kai ce ka a kun ka aure shi kurin dai zan shekara biyu kurin tare da shi babu shari'a wallahi a Nijar shekara biyu kai shi kurin kuma hali ne kai shi kurin hali shi kurin hali shi kurin babu shi ba shari'a babu tin kurin kurin hali shi kurin ya kare shi kai yau da karamata wuri shi to yanzu abin da wayan ziyar shi sai ta ma mana ya za a yi ita ba man za a yi ko ka hoto shi shi ka je kai da shi kun gare a gwamnati ya maka ba da kanka bane wannan ko da abin da kace kana miji bai ta kudin ka ta gara karya ba bai yawan ka san da kudin ne amma kudin ya gada mai karya ya gada mai saci kace wallahi wannan kana da matsala duk abin da za a yi ka neme shi ya san ko bi za ka bashi ko bi ka bashi ka lallabe shi mashi akwai matsala wani misali wani misali wani yauki wai yace ari ne ba mai bane ba shi sai akwai yana mukami ne ari ne wani to wani zai zo ka tara ka sha wahala ka bi dare ka bi rana ka kada dukiyarka ka sai ɗan injin ga misali ka ta kan ɗan wundin da kwanon ka kawo ko ɗan fura da jinka za shi lallabe kana kwance zai zai ɗauki injin ko kana kana ma kana wa ɗakin bautar allah kana sallah sai su ɗauki sace injin naka iya duniya ba kun shi wani ka tara dukiyar zai zo ya kai ka ɗauki dukiyar mu dole wani da ba ƙyama shi kira an ci banza kuma shi ake cewa tashin kiyama har kiyama ya sabi wallahi iya daga cikin hikima da azalcin Allah da muka mai nema ayi kiyama ko har shi kina jiban zakurin ba da fiya kurin da kuma makarin mulki makarin jiki da mai wuce a boye ya ci duk yake ya maka shaka shikenan duk da ka tara ya kwashi ya ya ci da ya mole shikenan ya banza akan ka sababu kima da ka bayar shi da Allah iya ganin kurin ba abin da yake boye ma Allah duk wanda ka zalunta Allah ya ta kuma adalcin Allah ko mun wanda ta kaka ko mun ta kaka idan ka da ka tutu wani gobe ba wanda Allah kai astaghfar Allah ya maka astaghfar ba ta yaye maka haƙin wani dole da ka biye shi annabi sallallahu alaihi wasallam da tambaya kai shahidi annabi da shahidi tun farkon mutuwa ai ya haife komai da yawa da Allah an ji annabi sai kira wannan da labarin ce dawo dawo dawo yace banda ba shi yace zuban na baka labarin malaka jibril da ban labarin ban da bashi dan hakkin wani ne to dan wa idan bashi ma ina ga magana sace mun kai ko kwace mun kai ko kashe ni kai dauke ni dukiya shikenan kenan da ba kiyama ko na ta banza shikenan ta fi kuma tashin kiyama yin hisabi hikimar Allah ta kuma darkin Allah ne ka zai tattar kowa sakamakon kowa sakamakon abinda kai tun da shi da nake cewa kusan waye waye muflisi wannan matsayaci da ta sai al-murshi min malaka malaka wa lauladina annabi tambaye sahabbai kusan waye mutsayaci da mutsayaci wanda bai da kubi ba kubi ba kadara ba abin sai da ba kudu yace mun kudu sina hakika mutsayaci na kiran annabi ce wanda gobe kiyama zai zo yin kiyama da sallah da azumi da zakka an wasan da bayan ta ga ta ba sallah banza ba sallah wanda an yi da mata je tankin ba man ba ta ba sallah ta yau ta je ta ma har sai take da sai ya je da sallah da azumi sakati ya je su amma shi ne kiyama ne ce ya zagi wannan kaka ta zagi ta zagi wani take shi ana ta bar shi ta mahaza wanda ra mahaza ta sun ka da mahaza ya zagi da ka zagi wani ka zagi shi ka kai kai sabai sabai ramawa to zagi da ta mishi haƙƙi ta gobe kiyama Allah ya saka zagi da bawani annabi ce ya zagi wannan ya ci mutuncin wani ya ma wannan kasafi ya zubi jinin wani taron ba ko biye aiki ne kwadamta aiki ne kuma kwasa kambo kim ka daga za a tsoko la sallar da kai ladan nata a biya wannan a biya wannan aiki ana biya ana biya ana biya in ya saura ka kai da saura in kuma ana biya baka ilimin biyan bayan Allah ba su kuma suna banka a shan kuma babu yahiya babu yahiya tsakanin yahiya ko tsakanin ɗan uba ne an gana magana neman uba da yahiya ko a samun shi ne kowa ya zai lake zace magana ɗana ko ubana amma ana wani hisabu kowa ne maiki kowa ne matsi naiki da ɗan uba kowa ya yi saka ya ce za a ɗauko zinihin wanda ka cuta ya ƙara maka ya wuni
to wannan shine wunin kiyama wuni ne na adalci kaga da mutum babu matsiyaci in za su kiyama da lada kuma a biyan mutane ya biya mutane ya yi ba kuma Allah ke dan haka Allah ya ce kenan wannan rana kawuri to an ce nan kawuri wa yaqulu kafir ya laitani kuntu turaba ganin lokacin da Allah ya wa dabbobi hisabi tsakaninsu aka rama zalunci da aka ma juna Allah ya ce kai nace kuri ta zama kasa gaba daya duka sun kasa gaba daya to shi ne shi ma kawo yi tsammanin shi ma ka zata wakana ya ce Allah zama zama kasai a bai wa kai ba kai mu kallafa ne eh kai mu kallafa ne ba to su kuma su doka ne ba su kauta da aljanna amma kai eh an saka shi ne kenan nan kawuri ne zai ga irin sakamakon abin da ya yi kuma ga wasu sun zama kasa zai ce ya laitan ne kun su tora ba ne ma dama na zama kasa abin da bai yi wa eh dai gidan mutakwarin Allah kiyaye Allah ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا normal ta islulun qur'ani da kaji lafazin kana jin gharqa eh gharqa wan nazi'at gharqa wan nashtat nashta kana jin kalmar ma fadan dama dama Allah ya rantsuwa da mala'iku shi an nazi'at masu huddare ya gharqan cikin tashin hankali mutanen banza ke nan zarafan alamar tashin hankali wannan shi ɗaɗi mashita da malaku masu gudare masu zagere cikin sauƙi na masu imani ala sama cikin layin wasa bi haji sabaha ala na rantsuwa da mala'iku nan ana kawo magana ba tafiya ana magana masu tahiya cikin sama da yan uwa tahiya cikin sama da tahiya cikin ruwa kusan tahiya kamar zaman hudu ne tahiya cikin guda su san guda ne shu haka ake tahiya kuma baka diba dan adam diba duwani shi gidi diba duwani shi gidi mutum cikin salon sabana ta ga diba su tawari wani kishi ne ba ta ake ɗakin jirage ba su baki ake mutu sistemtin ɗaya ne da cikin ruwa da sama salon sabana sistemtin ɗaya ne kamar zama hudu ne da ta san mutum ya an saka shi haka ke haka ba a san da kai a cikin sama haka walawa haka kana shi wani kan haka haka zaka da a zan ba ta ba da ko zaka sama sama da yawa sistem ke da yake take tahiyya ki iri daya tahiyya nan mala'iku masu kai da kawo cikin tsaron subhana yace fasadiqati sabaka da mala'iku na an ce ma'ana ne masu masu ma'ana masu gaugawa cikin imani ko masu gaugawa wajen bin wannan Allah ala kulli halin dai nan rantsuwa ta daga da wasu nau'in mala'iku na shi fa na mudabbirati amara da mala'iku masu kula da al'amuran kuma Allah ya rubuta ne yanzu an ce an ba mala'ika Mika'il kulawa da ruwa Sarafil an ba shi kulawa da busa kaho malakul maut an ba shi kulawa da ɗaukar rai Jibril da sako sai mala'iku akwai mala'iku masu kula da kudu Allah raba kai mala'iku masu kula da al'amura da Allah ba su kowa da irin ake kai da mala'iku masu kulawa da al'amura sai ce yau mutum يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة
ana nan wa bayan wannan rantsuwa da Allah ya yi da mala'ikun masu hudare cikin tsanani da mala'ikun masu hudare cikin sauki da mala'ikun masu kai da kasu sauran su bahana da masu gaugawa nan imanan tserere imanan da wakai ne tsere matsaye cikin aikin alkhairi da mala'ikun masu kula da al'amura kowa da irin nashi Allah ya mana labarin yawmut tarjufur rajifa ranar da tsawa mai girgiza za ta girgiza tattabauhar rajifa kuma tsawa ta biyu ta biyo baya to shi da shi ta akwai nafakatul faza'i wanda a yi komi ma'ana ya tsorata kuma komi a yi komi ya mutu haka wata uku ce duk da an ce zahin ruwa ya karar ingantatta busa ta farkon ce za kowa zai mutu na biyu kowa ya tashi wannan ne busa da alaƙa ba labarin tashin kiyama ya ce ƙulubin yau mai washifa bayan busa ta tashi ya ce zukata a wannan rana washifa suna cikin halin tsoro abu saruwa kashi'a ido ya ɗage mana ya kasar da mutum tsoro ta bai iri ido sai ta layi mutum ta abin tsoro za ka ya zuru zuru da ido ya zuru zuru bai tsoro ya idan tsoro ta kayan yari abin yanzu na halin matsoraci ne kenan wasu idanu sun yi zuru zuru shi na kashi'a ya ƙulun a ina da marududu na filhassana mutane masu suna cewa shi yanzu sai suna cewa a idakunna tur a idakunna izamun nakira shi yanzu idan muka zama kasusuwa muka riddige ma'ana za a tado nan yake cewa kawuri suna mamaki ya za a yi bayan mun mutu eh a iza kamar a ina da mazun da hajjara za a maido mu bayan mun zama ƙasa ma'ana ba a kuma mu rayuwa sabuwa bayan mutuwa iza kunna iza mun nakara mun zama kashin kuma kashin ma ya rinjike a sake rudu mu duniya suna ka tona abun karu kuma kai zan tsaro kan kace da suna kawai amma akwai ta kusan dai wani amma mun kusan dai mun kan ha akwai ta mun san mun tabe mana kama abai kenan babu shi babu shi inda akwai shi mun da mun tabe inda amma akwai shi kenan sun san dan ba su da shi komai na bayan tashi Allah ya ce fa inna ma hiya فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
suna cewa bayan inkari suna suna da ya za a yi a maido su bayan an binne an are an zama kashi an riddige to in ma akwai wani rayuwar wani musan ne a kara kan ɗaya akwai a cikin babu wani wahala Allah ce fa'in na mahir su su zaje sun wahida kurin tsawa ɗaya ce takwa ba na mata su zai tsawa ɗaya ce za a yi fa'in za mu bi sahira ya ga sanin gaba ɗaya ke tsawa guda nan tsawa ta shi ba mutuwa tsawa guda ko kusa guda za a yi ya ga sanin gaba ɗaya a saman ƙasa kowa ya tashi sayan ba kayan ɓata lokaci ba ne ma abu ne nan muna ka kusa ka kuma tsammanin kiyama za a yi yaƙe-yaƙe ne za a mace mace ne ko ta alloba a ba ɗaya ba ɗaya wanda ta alloba da mutu a lokaci ne kuri in yayi busa guda za a yi gaba ɗaya ko kuno ne a mutu kuma ko kuno ne a tashi na alawar labarin tashin ne bayan mutuwa fa'in na mahi zaje to mai da tsawa guda za a yi fa'in za mu ɗaya ga bayi gaba ɗaya da sa'ira a saman ƙasa mana sun tashi bayan mutuwa هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس هوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى
هل أتاك حديث موسى wato ana cikin wata magana da bayan su ta magana yan wuta da masu iman da marasa iman da yadda Allah zai da su yanzu wani ita magana sabuwar kisa kuma wadda wacce magana kamar an tsaye da ta kuma an tasha maka wata magana sabuwa ta annabin Allah Musa alaihi salam nan cewa hal ataka hadithu Musa nan usulun qur'ani haka na magana ake baka sun san sun baka wani labarin zan sa maka shauƙin labarin wani ka maka wani ka ga abin da aka yi wa wani kaza ana ka magani ba wani ka ga abin da aka yi an zai maka sani ba amma da in ji hankalin ka ne in baka wani labarin wani labarin su ka shurara ka ji shin hal a taka hadisin musa shin labarin musa ya zo maka gashi za a gaya musu da yau kana إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى lokacin da Allah ubangijin Musa ya kiraye shi a wani kwari mai tsarki mai suna kuwa suna wurin kuwa Allah ya kira Musa a wannan wurin ya mai magana izhab ila fir'auna innahu tagha da Musa kun yayi an ce ko inna ma ana rabbu fa khala ana ne Musa ya ce a ce ni ne ubangijin kur ni ne ubangijin kur Musa ya ce kuma ka hudda takalmanka kana wani wuri mai tsarki da suna tuwa shi wannan wurin da ake da musa salam aka ce izhab ila fir'aun innahu tagha ka tafi zuwa ga fir'aun nan an ba musa umarnin farko na zuwa da'awa inda ya tsere da ku diba Allah dan Allah dan Allah ya bani wannan labarin kai da labarin inda Allah ke jarraba annabawan Allah da annabawa suka annabawa Allah suka sha wahala su da babbar maiya dan manzo Allah ya gamu da mushrikan Makka wani wahala da kace yake tuna mushi ga dan uwanka annabin Allah Musa alaihi salam ga hali da ya shiga kowa sun kisa musa ƙur'ani musa daga masar daga hannun fir'auna gudu ya yi a matsayin kisa da ana neman shi a kake ne tserewa ce ya yi wurin gudu da rashi ne ya tsere ya shiga yankin faransankin inda ya je wajen wata gattiju inda ya samu mata ko shekaru wajen shekara goma a yi a magana zai yi hijima zai kwadago na shekara takwas suka ajiye magana ko in ka cika goma wanda kai na gani ne sannan ya ce ya cika goma kira akalla musa ya shekara goma gudun hijira yanzu ya wuta ta kwanta kura ta kwanta amma ce magana sai dawo gida a hanyar zuwa gida ne ya magana allah kuma yanzu menene sai aka mai aike zuwa jibi tsaurin kan fir'auna a wata zamanin yanzu inda ya gudun ba ba da gudun ba fir'auna tsakiyar jibi aka ce wurin fir'auna za a yi kasan ba karamin tashin hankali ba ba karamin aiki ba ne ba kai yana ba wani kayan musulke da zara a fir'auna aka aiki musa a matsayin shi sarautar shi da koni kuma kisa ba can ba can rara ba magana kisa damu ba ma magana musulke maka ana magana fir'auna ba magana sa ku jihar a bashi labari da ya ɗaya rage tashin hankali an yi kayan ganin wanka annabawa ga musa da salam aka ce iza hamin da fir'aun inna hutu ka tare da fir'aun kun fir'aun ya yi tsaurin kai na hutu ba ya yi tsaurin kai yanzu ka je ka ji hankalin shi ka kun hallaka ilahan ta zaka fir'aun za ka tsarkake mana za ka yi imani ka gyara halinka nan ka ji hankalin fir'aun ya yi imani fir'aun haka za ka yi imani kuma ka ce mishi wahai daga da ka sha fir'auna ta zo shi yadda kai zuwa ga rabbika ubangijin kaji wa bara mai ce shi na annabi kuma ala ala malam da kuma min ilahan gairi ba mu ce ce ma amma akwai wani Allah da shi shi akwai wani Allah banda ni to amma akwai ana rabbukum na ala kalma yayi dan ma akwai wani shi ne gaba da kowa to me wannan iko ne aka ce Musa ya je kiraye shi zuwa ga Allah ko ka ce zuwa ga ubangijinka fataka sha kuma ka ji tsoron wannan ubangijin a wasu al'urin wani wasu kasa ba zama ke bane wa a hadiyaka ila rabbika fataka sha kasu in shirye da kai zuwa ga ubangijinka ka ji tsoron shi فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
حسبك الله كيف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته